yana ringa jin tsoron kasance daga gare ta sai annabi isa ya gayyato ya kirawo ma'abuta talauci da marasa lafiya da masu albaras da juzam adina da wanda suke guragu ga wannan akushi ya kiran su ya gayyato su ya ce da su ku ji daga arzikin allah ga farin ciki ya tabbata gare ku wani ku ko zai zama babsi ba gare shi suka ci daga wannan abinci wamratin su kuwa sun kai mutum dubu da ɗari uku tsakanin namiji da mace a wata ruwa ma aka ce sun kai dubu bakwai da ɗari uku yayin da suka gama cin abincin sai wannan akushin ya tashi alhali suna kallo sai ta ɓoye daga gare su ba inda za a samu mara lafiya ci daga wannan abincin ko mai shamajika ko mai fama da wani bala'i sai ko an ba shi lafiya ba a samun mara lafiyan talaka ya ci daga gare ta illasta gana sai ya wadata wala fagiru haka nan wanda yake talaka baya ci daga gare ta illasta gana sai ko ya wadata wanda ya saki ci daga gare ta suka dawo suna nadama da zauna tana sauka a kwana arba'in a jere wasu ka ce a'a fashi ne in ta sako yau gobe za ta sauko ba sai jebe to ala ya kamata an fatin hazi a sharu ruwayati wannan shine mafi shurar wannan ruwaya ita ce ruwayar da ta fi shura a wata ruwaya gurasa biyar ce gurasa ɗaya an tsora zaitun ta biyu an ɗora zuma ta uku an ɗora mai ɗaya kuma ta hudun an ɗora dakashi dalilin an ɗora kuma yanyanannen nama nama da aka yanka guntu-guntu a kan na ta biyar gurasa ta biyar da kifi wadda yake a bar toyawa wadda yake ba kashi ba kaya tana kwararar da mai ga gishiri wajen kan kifin ga kuma wato miya a wajen wato gindinta a gindin kifin akwai din nau'o'in mabunkura ƙasa daura da ita banda kurras shamunu ya ce wanda shine jagoran hawariyawa ya ruhan lahi wannan abinci ne irin na duniya ko abinci ne na lahira ya ce a'a annabi isa ce a'a wannan ba abincin duniya ba ne ba kuma na lahira ba sai dai abu ne da allah ya kaga da ikonsa maɗaukakiya a wata ruwaya ai wani kifi ne ƙato ya sauko daga sama da ba ɗanɗanan wani abu da babu a kifin nan to wato ya ce hubzan walaman nama gurasa da nama to amma kuma a ƙarshe aka ce su ci har su ƙoshi wafi hadisi ya zo a wani hadisi unzilatul ma'idatu an saukar da tafakin nan minas sama'i daga sama hubzan walaman gurasa da nama fa'umiru Allah ya hulu aka umarci banu isra'ila ko abariyawa cewa ta fi ha'inci wala yaddahiru kar su ce za su ajiye dan gobe goben za a kawo musu wanda suke bukata fahanu amma sai suka yi ha'incin waddaharu suka ajiye aifan fasababa to kuma sababu fasaban masihin dalilin da yasa aka kirfe su ya da su ha'incin da suka yi da cewa sai sun ajiye tare da kafircin su a wata ruwaya abinda ya kawo aka kirfe su cewa bayan cikar shekara kwana arba'in daga saukarta sai ubangiji subhanahu wata'ala ya aike zuwa annabi isa ala nabi na wa alaihi salatu wassalam hazihi lil fuqara cewa kabakin nan nawa da nake saukarwa ka mai da shi ga almajirai ka kyale mawadata sai da mawadatan suka ringa jayayya a wannan suka ce da annabi isa ya faɗa wai ba allah bane yake san ransa da yake so ya kawai wa adul fuqara suka yi gaba da talakawa suka yi gaba da talakawan wannan yasa ba musihu kira da ta aka mai da su birai wa nazir da alhinzir ai fa masa Allah minhum salasa mi'atin wa salasina rajula ubangiji ya shafe aka juyar da mutum 330 a cikin su ma'anisayin sun kwana da daddare tare da mata matansu amma gari na wayewa sai suka koma aladai yayin da aladan nan suka ga annabi isa sai ta fashe suka fashe da kuka ya yana kiransu da sunayensu shi ya gane su sai su ringa nuni da kawunansu ba su da ikon magana a wata ruwa aka ce bayan an mai da su biran nan sun rayu bayan an mai da su aladun nan sun rayu kwana uku wata ruwa aka ce bakwai wata ruwa aka ce hudu sun mahala ko sannan suka halaka in kana so ya koma bani ne ma dole sai ka sa alhamza uhuliku wa amma samudu fa uhuliku ko uhuliku halaka ko shi ba ba ta'adda to sun mahala ko sannan suka halaka to wa iz qala Allah wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب واذكر كتنا إذ قال الله إن أبنجي يتي wato na adabta shi ne akan ilkalar hawari yuna a hakika huwa min afradi su'alin rusuli yana daga ɗaiɗaiwar tambayar da ake wa manzanni min afradi a alifi bayan su'alin rusuli yana daga ɗaiɗaiwar tambayar da ake wa manzanni fa wadahilu ya shiga ta ta umumi ta ta kauli karkashin faɗinsa da ya ce wa majma'ullahu rusula tunan ranar da Allah zai tara manzanni ya ce da su wata amsa aka ba ku wanda ma sau da zikiri abinda sa aka ware wannan aka keɓance shi da ambato don munanawa da aibatawa a kansu liba shata a da te don a da su ta yi muni kwarai sai na bai annabin su yadda suka ce ai dan Allah ne idan da ubangiji zai ce ai ya kulu yadda zai ce nan gaba wato an kawo mali ne kan abin da yake zai zo nan gaba saboda tabbatar da afkuwarsa li isa zai ce da annabi isa fil qiyamati a ranar alkiyama mashal mufassiru mai tafsirin nan namu jalaluddin suyudi wal jamhuru da ma mafiya yawan masu tafsiri sun tafi ala anna zalika alqaula musu cewa wannan maganar da Allah zai faɗa wa annabi Isa ina ma ya kawo yawmal qiyamati za ta kune ranar alqiyama wa alaihi in an tafi bisa haka kenan fa is is din bi ma'ana iza ta zo ne da ma'anar iza ita is asali tana zuwa da mari amma kuma takan zo da mustaqbalan bari ma jalaluddin suyudi alfiyarsa ta nahu yake cewa ai an rinja ma da zuwan nata akan mustaqbali lil mari is wa rajihil mustaqbala zarfan wa maf'ulan bihi wa badala ko lil mari is wa rajihil mustaqbala zarfan wa maf'ulan bihi wa badala to abin da aka kawo mari ba a ce wa iz ya ba domin zamanai duk ɗaya ne a sanin Allah a haluha da yanzu wa mariya da abin da ya wuce wa musu takabaluha da kuma abin da zai zo domin ubangiji ya kewaye saninsa ya kewaye da komai wannan ne sa aka zo da fili marin allazi ya dullu wanda yake shirarwa ala ta kujin husuli bisa tabbatar da afkuwar haka kamar ma Allah ya faɗa din an yi an gama wakila wasu malaman tafsirin yan kaɗan suka ce ai tambayar za ta zo ne a nan duniya ko ya ta afku ne a nan duniya bayan an daga annabi isa zuwa sama an an tafi bisa wannan kaunin to din da kala ala babihi ma duk sun zo a bisa babin su tunda sun nuna abin dama ana magana ne akan abin da ya huce to bi hal qawmihi dan yin urus ga mutanansa ya isa da maryama ya isa dan maryam ya isa dan maryam an ta kulta linnasi yanzu ashe kai ne kace da mutane ita yazo ne wa ummi ilahi min dunillah ku rike ni ne da uwata a matsayin iyayen giji ba Allah ba kala isa annabi isa zai ce wa kad urida alhali makirkata ta kama shi ta kama shi saboda tsoron Allah subhanaka ubangiji sarki ya tabbata gare ka sai halaka amma la yare kuma ka ubangiji ka abin da aka cewa ne daga duk abin da bai dace da kai ba mina shariki daga abokin tarayya wa gairihi ko waninsa ma ya kunu liya ba daidai ba ne ma bagiliya bai kamata ba gare ni an akula in ce zan faɗi ma laysa ne bi haqq abinda ba haƙƙina ba ne abinda ba gaskiya ba ne game da ni amana fetur wai kunu filu murari wali jaru wa majrurun habaru ha muqaddam ana qula fi mahalli rafi isu abu akhar wa masu masulun to wal ma'ana abinda ake nufi la baki wa la juzu alayya haka din bai kamata ba bai halatta gare ni zan daka san ne yana koda malinsa haka mansuba ne na ubangiji ka kiyaye daga faɗa abinda ba haƙƙina ba ne ba abin danganawa ba ne gare ni wa hada ahsanul arif li'rabin da aka fitar nan wajen anan din nan ya fi kowanne dacewa amma bayan nan akwai wasu li'iraban wato cewa ita ma din nan ta biyu ma ta farko na tiya ce ma ta biyu kuwa ta a mausuliya ce shi yasa ma ta farko tana cikin nau'o'inta guda biyar ma iri goma sha biyu ce ko akwai guda biyar wadda take harfiya akwai guda bakwai wadda take ismiya to ma din ta farko tana cikin harfiyan guda biyar mace nafiya ita ko mata biyu mace mausula wato tana cikin guda bakwan da suke sunaye to in kuntu qultuhum in hanna faɗi wannan magana faƙar alimta to hakika ubangiji ka sani ka sani in na faɗa to ai ka sani ta alam ma fi nafsi ka san duk abin da nake ɓoyewa a zuciyata ka san duk abin da nake ɓoyewa a zuciyata wala alam ma fi nafsi ban san abin da ka boye ba a sanin ka ya ubangiji ai ma to fi abin da ka boye min ma'lumatika daga abin da ka sani innaka anta allamul ghuyub domin ubangiji kai ne masanin duk abin da yake gairi duk abin da yake boye to Allah ka san
ma qultu lahum illa ma amartani bihi أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ce ai la alama hakikatar zati ka ban san hakikar zatin ka ba wa mata wata alai min sifati ban san hakikanin abin da ta kunsa ba na daga sifofi domin wanda ya jahilci abin da ya tsaya da zatin Allah to ai da ya zama ba bai jahil bai san zatin ba shi yasa a hakika ba wanda ya san Allah hakikar sani in ba Allah ba la ya'lamu Allah illa Allah fatta'idu fadinu dinani imanun wa ishraku maulamu shu'abatu tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sanin Allah iri biyu ne akwai sanin Allah wanda duk yake yana da wannan sanin na Allah to ya kafirta akwai sanin Allah kuma wanda duk yake bai da wannan sanin Allah to ya kafirta yace shi sani na farko wanda duk wanda ya da awarsa za a ce ya kafirta shine sanin hakikanin zatin Allah wanda duk yake ya san hakikanin zatin Allah to ya kafirta wannan gaba daya ya kafirta dan ba wanda yake sanin zatin hakikanin zatin Allah in ba Allah ba la la la la ma hunalika illa Allah ta'ala ba wanda ya san hakikanin zatin Allah in ba Allah ba sani na biyu ko wanda duk yake bai san Allah ba za a ce shi kuma ya kafirta shine sanin cewa Allah subhanahu wata'ala samamme ne ya santu da duk sufofi na cika ya tsarkaka daga sufofi na tawaya to wanda yake bai san wannan ba to shi kuma ya kafirta wanda yace bai san wannan ba za a ce shi kuma ya kafirta to ma qultu lahu ban faɗa musu ba illa ma amartani bihi sai ko abinda ka umarce ni in faɗa musu abinda kace in faɗa musu to shi na faɗa musu wa huwa shine me an ibudullah cewa ku bauta wa Allah rabbi wanda shine ke tafi da komai nawa shi ne ubangiji na shi ke tafi da kome na wa rabbaku shi ne mai tafi da kome na wa kuntu alaihim shahida na kasance mai lura ne da su rakiba mai kula ne da su amna uhun min ma yaquluna zan yi hada su daga duk abin da za su faɗa wanda ba daidai ba wanda ba daidai ba ma don tufe matukar zama na a cikin su matukar zaman da ne a cikin su falan ma tawaffaita ni yayin da ka dago ni zuwa sama gabata ne ka karbe ni bai rafi ila sama ka dago ni zuwa sama tawaffa wannan ba wai ta karban rai bace tawaffa ce ta dagawa akan akan samu tawaffi wanda ba wai yana nufin karɓar rai ba akan samu tawaffi kuma na karɓar rai kamar na Allahu ya tawakkala fusa hina naumiha wallati lam tamut Allah ya tawakkala fusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya tawakkala fusa hina mautiha wallati lam tamut kaga ana samun tawaffi ma ga wanda yake ba ya mutu ba fi manamiha to yayin da ka karɓe ni da ɗaga ni zuwa sama kun ta an tarrake ba alai ubangiji sai zama kai ne ka san me suke kai ni sani na a sannan ba zai iya kaiwa gare su wan ba kai ne ka sanar da ni ba to alhafizu li amalin kai ne kake kiyaye ayyukansu kai ne kake kiyaye ayyukansu wa anta ala kulli shay'in hafiz kai ne mai shahid mahalarci akan komai duk wani abu da bawa zai ko wasu za su to kana nan kana ganin su min kauli lahum daga cewa na faɗa musu haka ɗin me na faɗa musu ka san abin da na faɗa musu a gaban ka ɗin na faɗa musu wa kaulihim ba'di da kuma abin da suke faɗa daga baya na wa gairi zalika da wani wannan da abin da ake dai ko abin da ake faɗa a gaban ka ne kana sana kana ji kana gani to in tu'azzibhum تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم وبنجي إن كعذاب غريسو إن أيمن أقام على الكفر منهم كسوك العذاب ga wanda ya ci gaba da zama bisa kafirci a cikin mutanen nan a fa'inahum ibadu to ai da man bayin ka ne su me abu ko dan ya taba abin sa ai ba wanda ya isa ya ce me yasa inda malamai suke faɗa al'adalu ta sarrufin maliki fi mulkihi kai sha wa anta malikum kai ne mamallakin su ta tasarrafu fi za ka yi tasarrufi a cikin su kai fashita yanda dukkan su la atirara alaika ba wanda ya sa ya ma jayayya ba wanda ya sa ya ma jayayya a bari wa Allah jayayya a cikin duk abin da yake mulkin sa ya sa ko da bawa Allah ya hada shi da bayan da yake so bane to kai wa Allah jaye illa dai iyaka ya nemi Allah dan ludufin sai dauke wannan daga gare shi ake faɗa cewa bawa ba wai an kawo ka bane kace zaka yi hukunci kan Allah wane kai wane kai kace zaka yi hukunci an kawo ka ne dan kawai ka ba Allah an kawo ka wannan duniyar ne dan ka ba Allah shi yasa amma bayi da muka zo nan duniya sai zama galibi mun fi son mu nuna wa Allah ai ga yanda Allah zai ga yanda mu muke ganin ai ya dace abinda kuma aka kawo mu yi din sai zama galibi an rakana ba wannan ake tsayawa ba ayi amma an kawo bawa ne wannan duniyar hakika dan yi biyayya ga Allah ayan ya kai iyaka iyawarsa a wajen nuna biyayya da bauta da kaskan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma duk abinda Allah ya masa to dauka shi bawan Allah ne shi bawan Allah ne to wanda yake ya zauna haka shine ya samu matsayi na yadda shine wanda ala kulli halin karshen sa sai yayi kyau لا بد أن تحمد وقبرر يا أيها الراني بأكامنا لا بد أن تحمد وقبرر أنكما كي مستغافرة ai liman amana minhum kai gafara ga wanda yake yi imani mufassiru ya kawo wannan kaidojin saboda shari'a ta nuna a kawo kaidin amma a hakika ma ubangiji subhanahu wata'ala ai ba wani kaidin a kansa ubangiji duk yayye da kai masa in ya so ya ma azaba yana da ikon ya maka azaban ko ba wanda ya ya ce me yasa amma alkawarinsa ne yayi alkawari cewa in dai an masa biyayya to ba zai azaba ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum haka nan kuma dan ka saba wa Allah in ubangiji ya so ya iya baka lada ko ya iya tsirar da kai tunda ka saba masa amma dai illa iyaka alkawarinsa ya riga ya gabata na cewa ba zai tsirar da wanda ya saba masa ba in dai saban na kafirci ne wato inna Allah harrabahuma على الكافرين أنفروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة to a wannan kenan zara alkawari ne na Allah in kai gafara gare su ga wanda ya imani a cikin su fa innaka hakika kai ya ubangiji antal azizu kai ne mabuwayi kal galibu ala amrihi wanda yake marin jaye bisa lamarinsa alhakim wani kuma fi sunihi a cikin duk abin da yake duk abin da Allah ya duk abin da Allah ya tsara akwai hikima babba sai dai ya zamo bayi ba su kai ga ganowa ba ko ya zamo wani wajen sun gano amma wani wajen ba su gano ba wa inna wa rubbama yu'uzu nadila'u lakinnahu laysa bihim tina'u yana mai maraki su'o da yake fada tayo a wani abin da Allah zai tsara ko hukuncin da zai yi mu kasa gano hikimar da take ciki amma dai ba wani tsari na Allah da yake ba bisa hikima ba duk tsari na Allah akan hikima ne da abin da Allah yake halitta da hikima qala Allah قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم to qala Allah mun yi subhanahu wata'ala yace haza wannan ranar fa ayyumul qiyamati ranar alqiyama yau mai yanfa usadikin ita ce ranar da masu gaskiya sirkuhun gaskiyarsu za ta amfane su wanda suke gaskiya fi duniya a rayuwarsu ta duniya ta isa kama annabi isa wato yau mai yanfa din karal da muru bi rafihi min gari ta ne mafi yawan makaranta shida a cikin bakwan nan sun karanta da yi masa rafa yau mu yau mu yanfa wanda wannan malaman na suke ganin ai yafi ko wa qabla fi'lin mu'radin aw mubtada a'rif wa man bana falan yufannada wa qara nafi nafi ko ya karanta bi nasbihi da nasba qala la wa hadha yawma yawma yanfa'u min gari tanwini shi ma dai ba tanwini wani kila anil amashi annasu wa tanwini an ciro daga a amashu ɗaya daga cikin makaranta goma sha hudu shi a amashu ba cikin goma yake ba cikin sha hudu yake wato fabnu muhaifinin huwal makiyo awwaluhum fal amashul kofiyo amashi daga kofa ne yana cikin makaranta goma sha hudu to shi ya karanta qala lahu hadha yawman yanfa'u sadiqina sirquhum wa an hasanin rafu ma tanwini hasan basri shi ma dai na cikin makaranta goma sha hudu shi kuma ya karanta hadha yawmun yanfa'u sadiqina sirquhum to a wannan dai kira'o'in duk akwai su a nan amma guda biyu dai su ne sab'iyya guda biyun nan su ne sab'iyya ko su ne ma ashiriyya amma akwai kuma ragowa guda biyu wanda suke arba ashiriyya a wannan ranar ne gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su shi yasa dan kayi gaskiya dan gaskiya bata amfane ka a duniya ba kakka damu akwai babban rana da a wannan ranar ba makawa za ka ga amfanin gaskiyarka sau da yawa sai ta yi mutum a nan duniya ya gaskiya amma kuma bai ga amfanin gaskiyar ba ta yi ma mai gaskiyar sai a daure wala gaskiyar a saki ko ne ruwan na faruwa a duniya to amma an je lahira to lalle fa mai gaskiya a ran nan gaskiyarsa za ta amfane shi ya na huyo mul jaza'i domin wannan rana ita ce ranar sakamako ita ce ranar sakamako to a fasir kofin duniya gaskiya a nan duniya wanda ya gaskiya a duniya ya gaskiya a maganarsa ya gaskiya a aikinsa na fi fi lahirati ba makawa zai amfane shi a lahira wa amma sai ku fi lahirati amma da mutum ya je lahira kuma a lahira ne zai faɗi gaskiya fala yufi da sha'an wannan gaskiya ta ba za ta amfane shi da komai ba ba za ta amfane shi da komai ba da takardun mulka zai fi duniya dan ƙarya ta riga ta gabata gare shi a nan duniya kamar sa ya ce yanda nan gaba za a yi bayani akai lahum jannat me ya sakamakon nasu za su ga aljanna aljanna ta tabbata gare su ta jari min ta tanan har da ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta halidi na fiya abada abiban ƙaddar da wama su ne a cikinta har abada in sun shiga ba magana fita radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ya dace da biyayyar da suka yi masa ya yarda da biyayyar da suka yi masa ai bai kamata yi lahun fiddat ya yarda da su dan ya tsaye da su a aikin bi wanda duk ya ga yana ayyukan bi to ya tabbata Allah ne ya tsaye da shi a aikin bi bawa duk dabararsa duk wayansa ba zai iya tsayawa ya bi Allah ba sai in Allah ya nufe shi ya bi Allah shi yasa ko yaushe ake faɗa la haula wala quwwata illa billah wala la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada balillahu yuzakki man yasha'u a wani sabar talabusin ko sababin cuɗanya su minti ta liman murati da bin umarnin sauci na duwani hiya ce da nisan da abin da ya hani daga gare shi faɗa'atu biyayya Allah sababin lilin Allah sababi ke mai jawo bawa yadda Allah shi yasa duk mai sai ya sami yadda Allah ya tsaya ba Allah wa dalilin alai kuma bin Allah daga bawa dalili ne na cewa Allah ya yarda da shi dalili ne na cewa Allah ya yarda da shi har shi yasa yake biyayya ga Allah wararu anhu su kuma sun yadda da ladan da zai ba su bi sawabihi da ladan da zai ba su ai gurbati sawabihi lahum da ganin ladan da Allah ya gare su da nasa aljanna har su hada inda Allah ya ba su mala ainu ra'at abinda ba idanu da ta taba gani wala uzunun sabiya ba kunne da taba ji wala hadara ala kalbi bashar bai taba da suwa ba abinda bai taba da suwa ba zuciyar wani mutum ذلك الفوز العظيم وانا شيني بفربو مي جرمه wala an faru kazi na fiddu na sirkun fi wanda suke karya a nan duniya gaskiyar su a lahira ba za ta amfane su ba kar ku fari kamar kafirai lamma yuminuna lokacin da za su imani inda ruyatul azabi yayin da suka ga azaba amma an sun ga azaba suka imani wannan imanin ba zai amfane su ba kai ba ma kafin ma a je lahira tun a nan duniya in ba wa ya ga babban azaba dan ya ce ya yi imani imanin ba zai amfane shi ba فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض ملك سمي لك السيدنا الله تنبيه وانا فذكروا أني على فساد زعل الكفار بسبات الرياء وكافرين أنا لله شريك cewa ubangiji yana da abokin tarayya yayin da sura nan mai girma ta zo karshe wanda ake an kawo haddoji da yawa an faɗi tsare-tsare da yawa an faɗi hukunce-hukunce da yawa to sai aka cika ta da wannan ayar mai girma cewa bawa kakai girman kai daga zartar da tsarin Allah a mulkin Allah domin ko in ma ka yi girman kan to sai ka nemo wa kanka inda za ka gudu inda yake ba mulkin Allah ba amma matukar kana cikin mulkin Allah to ka sani sai Allah ya rike ka ya kama ka da girman kan da kai ya karkabi tsarinsa inna lazina takmiluna an ibadati sayadkhuluna jahannama hazainul madari to wal ma'ana abinda ake nufi ubangiji malikus samawati wal ardi shine mallakin samai da kasai ga abinda yake cikin su ta ya za a samu abokin tarayya gare shi ba daidai bane a ce wani abu daga cikin abinda shi ya mallaka ya zamo mai tarayya da shi hazainul madari ta sokin ruwan sama wanda ba ta da tsirrai wa rizki da arziki wa gairi ha da waninta wa ma fi hinna da abin da yake cikin su a tabi ma an zo da ma ana aka ce ma fi hinna ba a ce ban fi hinna ba ta galiba da gairi al'alfin dan rinjayarwa ga wanda yake ba mai hankali ba wanda suke marasa hankali a cikin halitta sun fi yawa fiye da masu hankali wa wala kulshin gade ubangiji mai iko ne akan komai wa minhu isabatu saliki yana daga abin da ubangiji yake da iko akai ya bada lada ga mai gaskiya wa ta'zibul kazibi ya azaba ga makareci wa hasan aqlu zatahu da aka ce shehu to shehu ya hada komi amma a nan hankali ya keɓance zatin Allah falai sa alaiha bi qadirin ubangiji ba zai iya kamar zatin sa ba domin zatin sa ai ba mahaluka bace balle har a ce shi yasa ikon ubangiji yana rataya ne da dukkan abin da yake mumkin duk wani abu wanda yake mumkin to Allah yana da ikon yayi shi yana da ikon yayi shi amma abin da ba mumkin ne ba to ai da mun wannan ba mahallin ayi bane shi yasa nan yana daga inda hankali ya tasisi ya tasisi wato hankali yakan zo da tasisin umumi kama anan alhamdulillah yakin da yake ba za su iya ba ai an faɗa la kalifin lahu nafsan illa wasaha eh shi yasa kuma laifin na su wanda suka tsare su din shi yasa amma dai abinda ake bukata daga gare su za su rama yawa za su rama ɗaya ɗaya duk kuwa guda ɗayan da suka sha za su rama ɗaya to wannan ba sharaɗi ba ne in kai niyya kawai duk wanda yake karkashin kularka wanda kai kake ciyar da shi ka sa shi a cikin layya shi kenan ya shiga ko baka kira sunansa ba Allah ya fi ka sanin su wannan kuma yana daga ha'inci yawwa wannan yana daga nau'in algushu yawwa ba daidai bane ai haka to
kamar shi irin cinikin da ake yanzu ne an ce ina abu kaza kudi ya ka bari yanzu ya ka bari naira dubu biyar amma idan ka kuma wata ne ko wata ne ko da wani ajali shi kuma ya ka bari naira dubu bakwai shi ne na da ana iya wannan cinikin idan ba shi ne a ce kaza an kuma kudi hannun da kai a jan tun farko akan akali ɗaya akai kawai to ya halatta ba laifi ba idan shi ne sai ya san akan me ya siya ya siya ne yanzu zai bada kuɗin akan haka akai a din cewa ya siya ne a'a sai nan da wata biyu zai ba da kuɗin akan haka aka yi akadin to wannan shine wasu malaman da yawa suka ce ba laifi a irin wannan amma a yi cinikin tun farko a rufe ba a san yaushe ne za a karba ba ya rage shi ne siyan in ya ga yanzu zai kawo kuɗin ga yanda zai kawo amma in sai nan da wata biyu ne masalan zai kawo to ga yanda zai kawo to wannan ne aka yi hani daga gare shi yawa amma in tun farko akan akadi ɗaya tak aka illa iyaka masalan an ci an samu ƙari dan duban cewa ai sai an ɗaga masa za a ɗaga masa sai wani lokaci to wannan wasu malaman suka ce a wannan ba laifi ba ne saboda ma aka ce irin wannan ai ba za ta yiwu ba to sai ya zama kenan shi ba da shi kamar an ƙara matsa masa kenan tunda dai wannan ba garare shi kansa ya san akan nawa ya siya shi mai siyarwa ya san akan nawa ya siya shi mai siya ya san yaushe zai kawo kuɗin ga yawan su shi ma mai siya ya mai siyarwa ya san ga san da za a kawo masa kuɗi kuma ga yawan su to wannan wasu malaman da yawa suka ce ba shi ne aka yi hani daga gare shi ba yawa amma ai abin a rufe to shi ne ba daidai ba cewa ya hukuncin yake ne dangane da inda shehu halil yake cewa wa in akada muslimun li kafirin turika idan musulmi ya ɗaura aure ga kafiri sai a bari to shi mai tambayar kamar ya fahimci cewa ana nufin musulmi ya ɗaura auren musulma ga kafira ba haka ake nufi ba a wajen abinda ake nufi shine da ake musulmi yana da abin walici wadda ma ita abin walicin nasa ba musulma ba ce kafira ce to sai ta kawo miji wato wanda take so ta aura wajen dan uwan nan nata musulmi ta ce tana son ya daura musu aure shi ma wanda take son ya aure wanda yake kafiri ya ce ya yarda musulmi ne ya daura musu aure da wannan wanda yake son wanda kafira ce to idan musulmi ya daura auren shi kenan su suka jiyo tunda sun zo wajen musulmi akan ya daura musu aure su suka jiyo amma da a ce yar uwan musulmin nan tana daga ahlul kitabi sai zama wani musulmi ne zai aure ta to a sannan shi musulmin shi ne bai da dama ya daura mata aure saboda ai qur'ani ya faɗa wa lazina kafaru ba ruhumu auliya uba kafirai sashen su ne suke walicin sashi in ba musulmi ya ce zai walicin kafira ba amma wancan tunda su suka jiyo to ai kenan shine shi da riri yake cewa ba za mu ce mu bata wannan auren ba amma da musulmi ne musulmi ne zai aure ba yahudiya ko ba nasariya sai dan uwan ba yahudiyan nan ko ba nasariyan nan wanda yake musulmi ya daura masa aure to wannan auren gaba ɗaya ba ta ce saboda ba waliyin ta bane ya daura mata aure eh ko da yake dan uwanta ne amma ba waliyin ta bane saboda mummuni waliyin mummuni ne mummuni waliyin wadda take mummuna amma ba wadda take kafira ba eh to shine ma'anar shi fadin da riri wala ta araru lahu bi fasi inda yake da mijin da ita matar duk kafirai ne suka kawo musulmi ya daura musu aure to ba za ce za mu bata wannan auren ba wa kad zalama almuslimu nafsahu amma shi wali nan dan wannan musulmi da ya daura auren yar uwarsa wadda ba musulma ba ga wanda yake ba musulmi ba to ya cuci kansa haka din da ya ba daidai bane ba wai ana nufin musulmi ya daura auren aban walicinsa wadda take musulma ga wanda yake kafiri ba wannan ai gaba daya ba daidai bane ba daidai bane wanda wadda take musulma ba dama ta aura sai wanda yake musulmi yawa sai wanda yake musulmi shine abin nufi da wannan to alhamdulillah
idan mutum za a ce da wani abu sai ga shi ina bukatar abu amma bai da kuɗi sai ya gyara an kwansa da shi wannan abun in Allah ya sa ya san kuɗin zai mai mai da kuɗin wai hakan ya halatta abin da ake ba ne masa ba ai ba zai kara masa ko kwabo ba ko cewa ba zai kara masa ko kwabo ba in dai ba zai kara ko kwabo ba ba ai cewa zai kara ko kwabo ba yayin to wannan ai ba laifi ake ba ko ne yayi masa ko shi yana sa ran ta ya samu kuɗin amma shi ne sayarwa ba zai masa ba zai yadda ya masa ajali ba ko shi ne abin da ya faru to alhamdulillah wannan sura ce da ake kiranta suratul al'ani tana da ayoyi wato a musafi na kufa tana da ayoyi ɗari da sittin da biyar a musafin mutan sham kuwa da na mutan basra tana da ayoyi ɗari da hamsa ɗari da sittin da shida a musafin madina na farko da na biyu da na makka tana da ayoyi ɗari da sittin da ɗari da sittin da bakwai shine mai nazimatu zuhur yake cewa walan amu fil kofi sana hadayu kasadihi sana sittin hadayu da biyar kasadihi da ɗari filkofi a masa filkofi wasadarun zaka wasadarun zaka wan nura fa'adud anis sadari a sadar kuwa shine musafin makka musafin madina na ɗaya da na biyu da na makka shi ko zaka wato 167 yasa mi'atun wa- mi'atun wa saba'un wa sittuna aya an ce ba wata sura da ta daidai da ita a adadin ayoyin nan a musafin mutanen madina ita kadai ce take da ayoyin 167 to a masu lissafi suna cewa tana da kalmomi dubu uku da hamsin da biyu tana da haruffa kuma dubu goma sha biyu wato da da dari da da dari hudu da ishirin da biyu dubu goma sha biyu da dari hudu da ishirin da biyu a dangane da haruffa gurin masu bin lissafi ita dai wannan surar dace wata da surar da ta gabata da ya zama surar da ta gabata an faɗi wani abu daga tsarin kafirai ko kudurce-kudurcen su batattu sosai ya zama a wannan surar aka faɗaɗa haka aka faɗi da yawa daga cikin kudurce-kudurcen su kafirai a wannan a surar da ta gare an faɗi kudurce-kudurcen yahudu da nasara wanda ba daidai ba a wannan kuma surar sai ya zama an faɗi kudurce-kudurcen mushrikai masu bautar gunki wanda ba daidai ba haka nan kuma a surar da ta gabata da aka bayar abubuwa da Allah ya haramta to ko za a ɗauka abubuwan da Allah ya haramta da yawa za ka kawo a wannan sura cewa a'a abubuwan da Allah ya haramta ga iyakar su kun ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaikum shi yasa sai zama ita wannan sura ta dace da sura da ta kare kenan a sunniyar da zalika an ambace ta suratul al'ami da zikirin al'ami fiha dan an ambaci dabbobi na gida a cikin yana da babin ambatan duka da sunan yanki ita wannan surar ta sauka ne gaba daya nan da ayoyi guda shida su ne wa ma kadarullah haka kadarihi da ayoyin da ke bin wannan guda biyu da kuma kulta ala watalu da ayoyin da ke binta guda biyu an ce mala'iku dubu saba'in ne suka sauko tare da ita a alhali suna daga murya da tasbihi ta sauka ne da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a rubuta ta a yayin nan yayin da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana tasbihi yana sujada a yayin nan duk wannan manzo Allah yana yi ne don girmamawa ga lamarin suran nan domin abin da ta kunsa a kansa na daga kadaita Allah minar rusuli da lissafin wasu da yawa daga manzanni da kuma yadda take bayyana halal daga haram a dangane da dabbobi ba a samu wannan ba a watanta ya zo a hadisi ta fata ta taura cewa ita wannan ita ce farkon a taura aya ta farko a wannan surar ita ce farkon a taura wa ta batu a ƙarshen a taura kuwa ila ahiruhu da wasu ka ce karshen nu walillahi ghayr salatu lillahi wa ilayhi yad'u lam kulluhu fa'abudhu wa tawakkal alayh wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna wasu ko suka ce a karshen isra'i inna allaha ma'a allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun akwai aya daya a cikin wannan da yake ta sauka alhali akwai mala'iku dubu arba'in tare da ita ita ce wa inda huwa fatul gaibi an kamar jabir ibn abdullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta ayoyi uku a farkon suratul an'ami ha iza wa alamu ma taksibun wato ayar ukun lissafin mutanen kofa kenan ko mu lissafi irin namu zuwa wa alamu ma taksibun ayoyi hudu kenan ko saboda wajen ala zulumatu wan nuwar mu aya ce a wajen mu ko ana lissafa ta a matsayin aya amma su mutanen kofa wajen ala zulumatu wan nuwar ba aya bace shine can mai shadibi yake cewa wan nura fa'adud anis sadari musafi na madina na farko da na biyu da musafin maka duk wan nur wajen ala zulumatu wan nuwar aya ce amma duk sauran masaifan ba aya bace a wajen to ubangiji ya wakilta masa mala'ika dubu arba'in suna tauruta masa kamar ibada da su dinnan suke har zuwa ranar alkiyama wani mala'ika zai sauko daga sama ta bakwai yana dauke da guduma ta bakin karfe idan shaidan ya nufin ya wasu ga shi wannan bawa ya shay'an ko ya sada wani abu na banna a zuciyarsa sai mala'ikan nan ya doki shaidan duka a samu tsari saba'in tsakaninsa da wannan bawa idan ranar alkiyama ta zo ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce da shi kai tafiya a cikin inuwa ta ranar da ba inuwa in ba ta ba min simari jannati ka ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna ta ka sha daga alkausara kai wanka daga ƙoramar salsabil kai bawa na ne wa ana raboka ne ne mai kula da kai yasa akwai farla kenan a cikin karanta wannan ayoyin guda hudu to ita dai sura ta fara kamar haka bismillah الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah wa wasu bil jamil shine santawa da kyakkyawa za za da ba'arun sashen malamai ya dade alaji hatta ta'zimi wa tabdi nasa jihar girmamawa da daukakawa ne raji ta kuma idan afin da maganar da ake faɗa ta fuskar gatse ka kauli ta'ala kamar yadda Allah ya zai faɗa nan gaba ga kafiri zuq innaka antal azizul karim ka ɗanɗana daga azabar wuta da a duniya kana da awa kai ne mabuwaye kai ne mai girma to yanzu ga matsayinka to banda irin wannan an an da azizul karim nan da aka faɗa ga kafiri gatse ne ake masa shi yasa wannan ba hamdu bane amma sifantawa da kyakkyawa duk wata sifa wadda take kyakkyawa bisa tafarkin girmamawa kuwa to sabitu ya tabbata ne lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hal muradu al ilamu bi zalika lil iman bihim yalla abinda ake nufi da kawo wannan shine a sanar da mu bayi da haka dan mu ba da gaskiya da haka ba wa yadda sifa ta yabo ta Allah ce ma'ana Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta a yabe shi saboda duk wata sifa ta cika to Allah ya tarar da ita ana faɗa cewa yana abin da yake wajibi akan bawa shine sifanta Allah da duk sifa ta cika an ya sifahu ta'ala bi kulli wasfi kamali yadda cewa ubangiji ya sifanta da duk wata sifa ta cika awul ko ku abin da ake nufi da shi wato awul sana'u bihi manufa ayyabo ga ubangiji da haka auhuma ko ko duka biyan ko ko duka biyan to ihtimalatu akwai ihtimalin kowanne daga cikin uku din nan a fiye duha amma wanda ya fi fa'ida salisu ha na uku a ce duk guda biyun ake bukata an faɗi wannan ne don a sanar da mu cewa allah ya cancanci duk wani yabo ma'ana ya cancanci a sufa ta shi da duk wata sufa wadda take kyakkyawa kuma don a yabo ga Allah da haka ko kuma da duka biyun ma gaba daya da duka biyun ma guda gaba daya قال الشيخ الشيخ جلال المحلي تبين في سورة الكاتب تفسير سورة الكاتب allazi halaka samawati wato a sura kafi wanda shi da mai ita daga nan ya fara tafsirin nasa ya tafi kuma ya kai nasi bayan ya kai nasi ya dawo ya fara da fatiha dan nufin ya cika saragowar rabin na qur'ani to kuma sai Allah ya karbi ransa bayan da ya kawo tafsirin fatiha allazi halaka samawati ubangiji ne yake shine ya halitta sammai wal arra ya halitta kasai kasau ma bizzikin an ya kebance su da ambato لأنهما أعظم المخلوقات dan su ne mafi girman halitta linnazirina ga masu duba masu duba iyaka kallon su su kalli sama ko su kalli ƙasa ba abin da suke gani wanda yake ya fi girma daga sama ko ya fi girma daga ƙasa a iyaka duban su sai dai wanda Allah ya yi wa kuma ya yi zama ya ga wata halitta ta Allah wanda za ta zama da saman da ƙasan gaba ɗaya bai huce zobe ba da aka jefa a ƙungurmin jeji in an kwatanta su da girman wannan halittar ta Allah inda yake ya zo cewa sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya da za a jefa su a al'arshi sai su zamo kamar zobe ne da aka jefa a kungurmin jeji to amma al'arshin ai ba ba kowa ke iya gani ba amma ba mamaki wanda Allah ya nufa daga bayansa a yayi masa tsarin har ya gani tunda dai al'arshin nan akwai shi kuma da abin da yake samun mai aita yi a gan shi wa kullum maujudin ya sihu an yura to waje ala zulumati ubangiji kuma ya halici ja'ala wannan mai ma'ana halaka ce ja'ala takan zo da ma'ana halaka takan zo da ma'ana ansha'a takan zo kuma da ma'anar sayyara duk ma'anoni ne na ja'ala to ita dai wannan mai ma'ana halaka ce ubangijin da yake ya halici duhai ya halici haske ai kullu zulmatin ai wani duhu wa nuri da kuma duk wani haske duk wani duhu da duk wani haske halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa jama'aha an tara duhai aka ce zulumati dunahu banda haske ba a ce anwara ba ba a ce al-anwara ba aka ce wan nura ne ka surati asrabiha saboda sabubban duhu suna da yawa shi ko sabubban haske ɗaya ne ce kuma shi yasa take da wuya wannan zama wata guda ɗaya haka ya kawo take da wuya tsayawa kan shari'a ya fi komai wahala amma bacewa abu ne mai sauki saboda hanyoyin batan yawa ne da su lika sarati asbabiha dan yawan sababbanta wa haza min dalail wahda ne yace halitta hasken nan da duhu yana daga dalilan da za su shiryar a san Allah makaɗaici ne tabaraka wa ta'ala kuma halittar nan da Allah ya yi ya cancanci a yabe shi ya cancanci a yabe shi da yadda ya bayyana wasu malamai suka ce zulumatu wan nur da aka faɗa a nan ana nufin bata da shari'a cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta kuma ya sanya wanda ya nufa a cikin halittar akan bata wanda ba da za a yi wanda Allah ya bar da shi ka ce za ka shirya da shi faman ya hadi mana rallallah ya sanya su kuma akan haske wato ya sanya su musa shari'a wanda ba yadda za a yi kabar da shi wanda da Allah ya shari'a to ba wanda kuma isa ya bar da shi sun mallazi na kafaru sannan bayan duk wannan da ubangiji ya yi subhanahu wa ta'ala ma kyani hada dalili tare da wannan dalilin wa'annan da suke kafirai bi rabbi mai adiluna sai su dinga daidaita wasu da Allah yusawwuna gairahu suna daidaita waninsa da shi fil ibadati a wajen ibada ko kuma ya adiluna suna kaucewa wato ya adiluna yana da fassarori da yawa ana cewa adala bihi gairahu bi ma'ana sawahu bihi ana cewa kuma adala anhu wato ya kauce daga gare shi sai zama kenan an fassara adala din da bauɗewa kaucewa ya zama bar tabi rabbihim ma'anarta an tunda ba ta kan zo da ma'anar an ko gashi a qur'ani wato ta zo fas'al bihi kabira ko sala sa'ilun bi azabin kama an ce an azabin waƙen fas'al anhu habira shi yasa ba ta kan zo da ma'anar an to an ce adala dai wannan mai ma'anar wato ya bauɗe ce to ta zama mai ma'anar an ci bi din huwa allazi هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين وبنجي شيني أهل الشيخ أنا أنكا وباي حجة akan su san cewa lalle Allah ɗaya ne kuma shine mahalicci shi ne wanda yake ya cancanci a yabe shi ubangiji shi ne wanda ya halicce ku haza wannan min jumlatul allati yana cikin dalilai ala kaunihim tahiqal lil hamd bisa zama ubangiji shi kadai shi ya cancanci a yabe shi kana hukila kamar an ce sifantawa da kyakkyawa ya tabbata ga Allah shi kadai ba ga waninsa ba in ma ta ga wani da kyau ko da aiki kyakkyawa to Allah ne ya ba shi kyau ko ya hore masa ya aiki kyakkyawa in ba Allah ya hore wa bawa bai aiki kyakkyawa duk wata dabara ta ba zai iya ba in ka dauka wani ilimin ka ko wani hange naka ko wani tsari naka zai sa kai aiki kyakkyawa in ba Allah ne ya hore ma ba balillahu yuzaki man yasha Allah balillahu yuzaki man yasha haka nan dan kaga kyakkyawa ko da sufa wata daban ta kyau ba ta aiki ba shi ma dai halitta ce ta Allah to domin ko ubangiji shi ya halitta samai da kasai ya halitta duhai da haske wani annahu alaka kun kuma dan ya halice ku min dinin daga yumbu wato min din littida'il gayati min din ibtida'iyya ce ai mutu da na shata ku min din ya fara halitta ta ku ne daga yumbu bi halqa bi ku adam minhu saboda halittar al'umma haifin ubanku annabi adam daga yumbu shi aka halitta daga yumbu wa zalika dinu wannan yumbun allazi hulqa minhu adam wanda aka halitta annabi adam daga gare shi fihi min kulli launi ba irin launin da babu akwai fari akwai baki akwai ja akwai ruwa wankan tarwada da sauransu ba wanda babu duk irin wani launi na mutum da yanzu yake bayyana to akwai shi a wannan yumbun na annabi adam an kwaba shi kuma da duk wani ruwa ubangiji ya halitta ya'yansa ya'yan annabi adam masa saɓar kama da ɗabi'o'i za ka ga wani fari wani baki wani mai taushi a ɗabi'arsa wani kuma mai tsanantawa wani akwai haƙuri wani ko ba haƙuri sabawan launonin nan daga sassabawan launin yimbin da aka halitta ubansu ne aka halitta annabi adam sassabawa ɗabi'un kuma daga sassabawan ruwaye ne wadda aka kwaba wannan yimbin da ruwa ba wani a cikin mutane sai ko yana da wani juzu'i da yana su gare shi daga ubansa annabi adam ɗabi'u da da wato na na zahiri da ɗabi'u na wato ta fuskar ɗabi'a da asali na annabi adam ne da aka dangana yin ga 'ya'yansa don isina da cewa daga nan ne ta faru da cewa kuma yana su a cikinsu wasu suka ce ai ba shafewa ma aya ba wai halaka a bakun ba ne halaka kun din ba wani abin da aka shafe bari kowane mutum an yi halice shi daga yunɓu don ya zo ba wani abin haihuwa sai ko wayu zarro ala nufati shay'un min turabi turbati ana zubawa bisa turba maniyin da za a halice shi daga gare shi ana zuba wani abu daga turbayar inda za a binne shi kowane mutum sai an ɗebo daga turbayar inda za a binne shi an hada an cuɗanya maniyin da za a halice shi daga gare shi ya zama kenan maniyin an kwaba ta da wannan ƙasar ya gaskata ke na masa duk wani mutum cewa abin halitta ne daga yumbu a wasu kuma suka ce a mutum daga yumbu ne dangane da cewa in aka isina da cewa yumbun nan ammani nan na faruwa ne daga abinci shi ko maniyin yana faruwa ne daga yumbu ko abincin abincin yana faruwa ne daga yumbu daga ƙasa sun makara ajala sannan kuma bayan nan ubangiji ya kaddara ajali na kungare ku ka mutu na da za ku mutu indan ta ha'ihu yayin karewar ajalin wa alam ka sani ana kulla insanin cewa duk wani mutum lahu ajala ne yana da ajali biyu ajalun yan kare bai wuce akwai ajalin da zai kare da mutuwarsa akwai ajalin kuma da zai kare da tashinsa a ranar alkiyama faruwa ajalin mutuwa tun daga sanda aka samu mutum ne tun da sanda aka haifi mutum shi kenan kullum kara ɗiba yake a cikin wannan ajalin da aka ɗeba masa haya suka amfasun tu'addu wasa'atu ko a so rayuwarka numfarfashi ne da ake ta lissafa a gare ka da duk sanda duk wani numfashi ya fito to fa ka rage a ɗaya ko guda nawa ne amma duk sanda kai numfashi ɗaya ka rage ɗaya kullama tu'addu fa kullama marana fasun minha na kasta bihi juz'a hayatuka anfasun tu'addu fa kullama mara nafasun minha na kasta bihi juz'a inda wani yake fada to amma ba farkon ajalin tashin alkiyama daga sanda mutum ya mutu ne shi kuwa rubuta masa daga mutuwar wane kafin a tashin alkiyama shekara kaza gaba ɗayan ajalin nan guda biyu dole ne yana nan akan mutum ba ya karuwa ba ya raguwa abin da ya zo daga karuwar rayuwa ga mai nagarta mai sada zumunci da kuma tawayar wani nakafi da tawayar rai ko ajali ga wanda yake mai sabon Allah mai yanke zumunci yadda aka ce mutum ya sada zumuncinsa sai a ƙara a rayuwarsa in ya yanke zumuncinsa ko a rage a rayuwar tasa wasu suka ce a'a za a ɗauka masa albarka ba wai hakika ba ne ko da ajalin ɗan kaɗan ne amma a sanya masa albarka ko kuma rashin albarka ko da ajalin mai yawa ne amma a ɗauke albarka daga ciki wasu ko suka ce a'a ɗayansu yana shiga a cikin ɗaya ta yiwu ajalin da mutum zai daga mutuwarsa zuwa tashin alkiyama a ɗebo daga nan a ƙara a rayuwarsa ko kuma ta yiwu a ɗiba daga wannan wanda zai yi daga haihuwar tasa zuwa mutuwarsa a ɗiba a ƙara a wanda zai yi bayan mutuwa to wanda yake mai biyayya za a ne masa ƙari a cikin ajalinsa na duniya a rage masa daga ajalin barza kuma wanda yake mai sabar Allah shi ko sai a ɗiba daga ajalin duniya a ƙara ajalin barzahu da wannan ne fustira aka fassara fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma yu'amaru bi mu'amarin wa la yanqasu min umrihi illa fi kitab ba wanda ake karawa daga wanda za a karawa a rayuwa ba ko wanda za a rage daga rayuwarsa daga wanda za a rage a rayuwar tasa sai ko da man an riga an rubuta abinda aka haka ito cewa annabi dawud alaihi salam yana da aboki ajalu da ajalin abokin ya kusata malaika jibril ya bai wa annabi dawud labari cewa abokin nan na nasa ba abin da ya rage daga ajalinsa sai kwana hamsin ka ce da abokinka yau fa ya rage kwana hamsin zai mutu annabi dawuda ya baiwa abokin nan nasa labari da wannan sai abokin ya shiri almutamin milil hamsin amma inda ranar da za ta cika kwana hamsin din ta zo ya dau abincinsa ya tafi ga annabi dawuda don yi ban kwana da annabi dawud sai ya huce da wani talaka wani almajiri sai ya dau abincin da nasa ya bashi nan take sai laika jibril ya sauka ga annabi dawuda ya bashi labari cewa ubangiji ya kara a rayuwarsa shekara hamsin da sababin sadaka da a wannan rana yayin da ya tafi zuwa gare shi ya same shi yana farin ciki ya ba shi labari da wannan wato da ya je wajen annabi dawuda sai zamu annabi dawuda yana ta munna na ana cewa yau zai rabu da abokinsa to amma gashi an kara wa abokin shekaru har hamsin sannan ya bai wa abokin labari da haka jalaluddin suyudi a farkon littafinsa a tahaddusu bin ni'ima da yake bayani akan mahaifinsa yace malami ne kwarai yana da ilimi kwarai yace am aka masa tambayoyi da yawa yana ba da amsa yace yana cikin tambayoyin da aka yi masa wani ya tambaye shi da ake faɗa da yake ya zo a hadisai da yawa cewa wanda ya kaza ya kaza za a ƙara a rayuwarsa wanda ya rage wanda ya kaza ya kaza kuma za a rage a rayuwarsa menene hukuncin wannan ƙarin da ake na hakika ne ne ko ko kaka sai ya ce a ƙarin nan majazin ne ba hakika ba ne majazin ne ba hakika ba saboda dalilai da yawa da suke nuna ai ajalin iyakantacce ne jalaluddin suri bayan ya kawo wannan amsa ta mahaifinsa sai ya ce ga amsar da mahaifina ya ba ya ce amma ni yadda nake hange ta fuskar ilimi cewa bayan da ya faɗa ba ne amsa ga amsar ga dalilai na akan yace na fara kawo wannan ne don kan wani malami ya faɗi magana wadda a fuskar ilimi muka gaba daidai ba ne muka gyara ya ce ko don mun rena ne ba reni ba ne wannan ilimi ne magana ce ta ilimi inda reni ne ba zan doshi ubana da reni ba amma amana ce ta ilimi cewa in ga yadda kai Allah ya fahimtar da kai kaga dalilai ga hujja a kai ka tsaya ka faɗa faɗa ka tsaya ka faɗa shi ne ilimi shi ne tsaye da ilimi to wa ajal musamman akwai ajali wanda yake abin sabawa inda a wajen saliba azikum dan tashin ku ayyan tahi ilaihi zai kai zuwa gare shi wara zalika la nihatalam bayan nan kuma ba iyaka ba iyaka khuludun bila mauti ya ala jannati khuludun bila mauti wa ya ala nari khuludun bila mauti summa an sannan ku ayyuhal kafaru kafirai tamtaruna wai ku dawo kuna kokonto tilbasi akan tashin alkiyama ai sun ma bada zuhuri tilkal ayat sannan bayan bayyana wa'annan ayoyin alazimati ba su girma ta ta shukuna ku zo kuna kokonto tilbasi a gaban tashin alkiyama tun kiro na ho kuna musunsa kuna musunsa wa fadar mufassiru mai tafsirin jalaluddin suyudi ya fa'idantar da anna hadhihi ayata ce wannan ayar radul a radi ne lima an karuhu ga abin da kafirai suke musu min albasi na daga tashin alkiyama wa ma qabla ha ayat da ta gabata kuwa cewa alhamdulillah lazi alaka samawati wal ard waj'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim yadlun wannan raddu raddi ne li shirkil waqi min al kuffar ga tare da wani da Allah da yakan afku daga kafirai wato kuna kokon da bilbasi a tashin alkiyama ba da ilmikum ba ku kun san annabi ta da harkaku cewa bangiji ya fara halittar ku wa man qadara ala ibtidai wanda yake da iko bisa farawa kuwa fa huwa qadirun ala i'adati yana da iko ko fa hawa ala i'adati a qadaru ai ikon sa ma bisa sake wato shi ya fi ma iko bisa sakewa saboda galibi da tsarin halitta gani ake abinda za a sake ya fi sauki daga wanda ba san san babu shi a ce za a yi shi amma a wajen Allah ai da domin shi komai nasa kunne da kunne inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa huwa allah wa huwa allah fi samawati wa fil ard يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله وبنجي شيني الله شي كدي mustahiku wanda yake ya cancanta lil ibadati da bauta ya cancanci a bauta masa in samawati a sammai wa fil ari haka nan a kasai ma ya alam sirrakum wato ko shi ne cancanta a bauta masa a sammai ba wani kan ku dauka taurari ko mala'iku ko wata halitta madaukakiya ta cancanci a bauta mata ba Allah ba Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta masa shi yasa hatta su kansu halittun da suke sama mala'ikun da waninsu duk masu bauta ne ga Allah wato duk bauta suke ga Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wa lahu man fihinna sannan nan da duk abin da yake cikin su na halitta madaukakiya tasbihi bauta suke ga Allah tabaraka ta'ala haka nan kuma a nan duniya ya alamu sirraku Allah ya san duk wani abu da kuke boyewa kan ku dauka dan kun boye wani abu zai buya ga Allah a'a ba abin da zai buya daga Allah tabaraka ta'ala wato wai da harafin ya san kuma abin da kuke bayyanawa ya san abin da kuma kuke bayyanawa ma su nuna wa mata da nuna bihi da abin da kuke boyewa da kuma abin da kuke bayyanawa da shi bai na a tsakanin ku wayanin mata su ya san kuma abin da kuke tsururi ta amaluna abin da kuke aikatawa min hairin wa shari na alheri ne ko shari wal ma'ana abin da ake nufi ya alamu af'alakum ya san ayyukan ku aqwalakum da faɗan ku a sirriya da wanda kuke aikatawa ko kuke faɗa a boye wal jahariya da kuma wanda kuke aikatawa ko kuke faɗa a bayyane waya alamu jaza'aha ya san kuma sakamakon da za ku za a yi muku akanta min sawabin ko dai lada ne za a baku wanda yake akan aiki kyakkyawa wai kare ko ku azaba ce za a yi muku akan aiki wanda yake mummuna wa mata ce تأتيهم من آيات من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين kafirai duk wannan bayanin da ake musu bayan da za a yi aya ta zo musu min ayatin rabe daga ayoyin ubangiji wato shi ya tafi akan ahlu makkata ko kuma a nufi duk wani kafiri ma ba sai lalle mutum ba duk wani kafiri bayan da za a yi wata aya ta zo masa daga ayoyin qur'ani min din ta min ayatin za'ida ce ayatin din fa'ili ne aka ƙara min a fa'ili saboda ya zo bayan nafai ma din nafiya ce daga ayoyi irin na ubangiji min alqur'ani na daga qur'ani wato wal ayatu ayoyin ya tamilu an yakunu al-murad an yakuna al-murad bi hal qur'an ya zama abin da ake nufi da ita qur'an kai tiyanuha zuwan ta kenan nuzuluha ala rasulillah saukata ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa alaihi kitasar al-mufassir akan wannan mai tafsir mujalaluddin al-mahalli ya takaita wa ya tamilu awil kauniyya ko kuma ya zama ana nufin ayoyi na halitta kalmujizati kamar mujizozi والمراد بإتيانها من أجل نفي دزوان تكينا ظهورها بيناتا والأصل أن يراد ما هو أم أما أي نفي أبن ديك يافو أمومي يافو كو أتي آي آي آي آيات ربهم دين يهدى دا آيات آيات القرآن دا كما الآيات الكونية إلا كانوا أنها مورين سيكون سنزمو ما سكو دا كي دا غريتا كوني لكن هلتا Allah ya yi shi ne don ya zamo ya shirya da kai bawa ya shirya da mu bayi akan musan Allah ta baraka wa ta'ala komai a cikin halitta Allah Allah ya yi don musan akwai Allah don musan akwai Allah haka nan kuma duk wata aya ta Qur'ani an saukar da ita ne don ta zam ta shirye mu shi yasa duk wata aya ta Qur'ani kuwa da baka ɗaukar shirya ko ba ta shirya da kai to ya zama da sanin ka wannan ayar ko da karanta ka wannan ayar asara kake kamar kana tsaye da hujja ne a kanka domin babban abin bukata da qur'ani a karanta shi wani farko da karanta shin ba wai a kyautata karanta shin kawai ba ko da yake kyautata karanta shin wajibi ne wajibi ne a za a kyautata karatun qur'ani kuma a lazanci karantawa maulan mu shawabin tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ai karancin abin da yake isar ne karatun qur'ani a kullun a ce yayi hizafi biyu a ce a wata ya sauke qur'ani kuma a karanta shi da kyautatawa ai wajibi ne wal azmi tajwid hatmul lazim mun alami jawid al qur'an asim to amma ba wannan ne babban manufa da saukar da qur'ani ba a karanta a lura da ma'anonin da yake kawowa ma'anonin da yake motsarwa dan bawa ya gaya zai tafi da rayuwarsa qur'ani ba abin da zai zo da shi ba ba bayanin da bai zo da shi ba wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay ma faradna fil qur'ani min shay to shine babban abin ne ma to idan zama wata aya bawa zai karanta ta amma bata kara sanar da shi da Allah ba sai dai kawai ya karanta to ai asara eh da wannan karantawa domin ko wannan ayar za ta zama hujja a kansa a ranar alkiyama haka duk wata halitta ta Allah manufa daga gare ta in ka dube ta ka ƙara sanin Allah ka san Allah ka ƙara sanin Allah fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to to amma kafiran nan duk irin ayoyin da aka kawo musu illa kanu alhamurin sai ko sun kasance alhali suna masu kau da kai daga gare ta sai ko alhali sun kasance masu kau da kai daga gare ta
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا حقيقة كافران nan sun karyata da gaskiya bil qur'ani da qur'ani sun karyata da qur'ani ai wa gairihi sun karyata da wannan samanin baki yace mu'jizati daga sauran mu'jizozi sun sun nemi a tsaga musu wata an raba wata amma da yazo me suka da aka raba watan me suka wa kazzabu ko wa in yara ayatai yu'riru wa yaqulu sirrun muslim wa kazzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin muslim an fada wata da ka nema a tsaga gashi an tsaga ita da ta sa'atu ya shakkal kamar wa in yara ayatai amma da aka tsaga watan me suka ce cewa suka yi ai sihiri ne kallafuhu bi shakkihi al-qamara zahira laylan takalifa ma la yasha'u فدعا فص بين الشقين في الحال وبين الشقين بان إراو فسروا بأنه السير حتى جاء من كل وارد أنباء أخبروهم بصدقه فاستمروا والأماء لا تفيده الأرواء يسا دعنا ذأننا مسنا آية بعد في إيماني با دعما أنفدا إن الذين قد عليهم كلمات ربك لا يؤمنون وأن دعما الله بنفاي إيماني با فدعنا ذأننا مسنا ba inda za a yi imani walau da alkul ayat da ayat da za ta zo masa ba za ta yi imani ba zai imani ba sun karanta da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu ba sau ta mu an ba ma kano bihi ya sazi da sannu karshen awakiru karshen abin da suke izgili da shi zai zo musu a nan a duniya suna izgili suna izgili suna wa mummunan izgili suna izgili daga duk abin da aka faɗa musu izgili daga wurare wa yasaru na minal ladzina amanu zina lillazina kafaru lahayatud dunya wa yasaruna min allazina amanu ko yaushe a cikin izgili suke amma a ranar alkiyama za su ga abin da suke izgilin da shi an faɗa musu ga azaba suna izgili daga azaba to a ranar alkiyama za su ga azaba alam yarau ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أعلم يا رب ينزك أفرنا النمكة da sauran kafirai ma na ko'ina a duniya ashe ba sa tsayawa su yi lura ne su ga fi asarim a tafiye-tafiyen da suke ila shami zuwa sham wa gairi ha da waninta kam a halaka da min kaulin min karni irin al'ummun da muka halaka kafin su yawan su ya kai inda ya kai an halakar da al'ummu da yawa daban-daban kafin su an faɗa ba ga sunan kuna gani ba wa inna kuna tamuruna alaihim muslimin wa bil layl afala ta'qiluna wani lokacin ku zo ku wuce ta kasar su da wuri-wuri da sassafe wani lokacin kuma da daddare ne kuke zuwa kuke wucewa yanzu ganin gurbin su bai ishe ku ba bai ishe ku ku san Allah ba ku kuma da lamarin ku ga Allah kuma duk abin da aka farar a duniya na daga tsanani ko abin da ya kama da haka ga wani ai isna ce garin mai hankali hakkin mai hankali duk abin da ya ga ya faru ga wani ya dau isna da wannan shi yasa ba sai lalle abin da aka farar ga al'umma ba ma abin da aka fara ma ga mutum ya isa kaga wanda yake ake ji da shugabanci amma lokaci ɗaya Allah ya ɗauke shi sai ya kuma sai ya babu shi ko wanda yake ji da isa amma lokaci ɗaya Allah ya ɗauke ko yana ji da kuɗi ko yana ji da ilimi ko yana ji da wani abu amma lokaci ɗaya Allah ya ɗauke to wannan kawai bai isa isina ba ko kuma yana halin a sauya halin a ga wanda da yana halin isa amma ya dawo ba koman komai ba ko kuma yana halin ba koman komai ba amma ya dawo kuma ya ya dawo kuma ya isa dole to duk wannan ya isa isna gaba ya san akwai Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da lamarinsa ga Allah min karni daga tsare ko ummatin al'umma min al'ummamin maliya daga al'umman da suka gabata makkannahu da yake mun ba su matsayi a rayuwa adanahum makana mun ba su matsayi a rayuwa filare a duniyar nan bil kuwwati ta fuskar karfi wasu ati da yalwar arziki irin adawa adawa ga irin karfin da aka ba su alamtar kai fa ba ala rabbuka bi ayat irama zatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba ta karanta ba a garuruwa amma a ƙarshe me ya faru an halakar da su wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi fa ja'alna lahum sam'a wa absaran wa afida fa ma aghna anhum sam'u wa la absaran wa la afidatu min shay'in iskanu yaduna bi atillah an ba ada wannan matsayi a rayuwa matsayin da ko ba a baku ba an ba su ji an ba su gani an ba su zukata amma da jin nasu da ganin nasu da zukatan nasu ba su isa musu kome ba tunda dai suke musu ayin Allah shi yasa bawa kai ya rubi da duk wani matsayi da ya ga ya taka a nan duniya matsayinsa koma wasa ga Allah matsayinsa riko da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya riko da addinin Allah to shi ke da matsayi domin ko ko ya bar wannan rayuwa madaukaki ne a duk wata rayuwa ma da zai shi amma wanda yake ya tozarta tsarin Allah tabaraka wa ta'ala to ko da yana da isar to iyaka isar tasa a nan duniya iyakarsa wannan duniya yana barin duniya ya zama ba komai komai ba ya zama abin ya koma koma abin tausayi sai yanda aka yi da shi tun daga fitowa ma za a fara nuna masa shi ba komai ba ne walau tare izu ta wakalla zina kafarul mala'ikatu ya rubuna walau tare izu zalimuna fi gabalatul mawt wal mala'ikatu basidu aydihim arju anfusakum alayma tuzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tastakbiruna kun rayu kuna isa kuna nuna nuna isa ana faɗa muku ga magana Allah amma kuna rena ta to a yau tun anan za a fara nuna muku wulakantuwar ku wala ka zo shi wura kura da ka ba halaka kowa wala bar kashe duk wannan bai sai sila ga mutum ba ya gane cewa dai daukaka sa ya ko ba ga Allah ne mun ba su a duniya malam numa killa abinda ba mu ba ku ba ya iltifatun anil gaibati an samu iltifati daga gaiba zuwa hidaba a wannan wa sanat sama mun saki ruwa almadara ruwan sama alaihim gare su midirara a jere wuta tabi'an a jere waje lanhara mun sanya koramu ta jirimin tatim tana gudana daga kasansu ta tafi saki ne karkashin gidaddajinsu mun sanya koramu na gudana karkashin su wal ma'ana abinda ake nufi anna man maramin qablikum wayanda suka gabata kafin ku min al-umami daga al-ummu adana min quwwatish shadidata mun ba su karfi mai tsanani fil jismi a jiki wasa ata fil amwali an ba su yalwar dukiya wal auladi da yaya wa ma'a zalika amma tare da haka falam yanfa'uhum min zalika shay'un ba abin da ya amfane su daga wannan falata manusa waje bil aula min ko nan da ba ku kai kamar iso ba ka ku amince tumbe na ka ku amince saukar azaba ta gare ku ku ne ma kana ku ne ma kana in ka ga karfa ma ya ji jiki to kai mara karfi ai ka tausaya wa kanka ko ka gaggauta neman manufa tun daga hankan ma shi ma gashi ya ji jiki wa kala kala sha'iru mawaƙi yake cewa la ya bani dahara zuba gayin walau malikan junudu huraka an sahal wal jabalu azzalimi kai ya amince yau da gobe duk wanda yace shi rayuwa zalunci akan zalunci zai rayu to kai ya amince abin da yau da gobe za ta zo da shi ta yi yau ya sha amma gobe fa gobe tana nan da dai ba lallai ya sha ba eh ba lalle ya sha ba walau malikan ko da ko sarki ne junuduhu da rundunar saraka na hasal wal jabalu da kwari da dutse ya kasa dauke ta rundunar da ta fi karfin a ce kwari ko dutse ta dauke ta to ko da sarki da yake da wannan rundunar ne ya tabbata ya rayu musa daidai bisa adalci in ba haka ba rundunar ta sa ba abin da za ta yi masa ba abin da rundunar za ta yi masa fa ahlaknahu mun halakar da su bi zunubi da sababin laifukan su bi takzibihim al-anbiya da suka karanta annabawa wa an sha min badin kana nahri mun fari tsare ko wasu daban bayan su in an halakar da wannan sai wannan ya zo halakar da wannan wannan ya zo wannan halakar da wannan wannan ya zo fa innahu qadirun ala zalika ubangiji mai iko ne akan ya dauke wa'annan ya kawo wa'annan ko ya dauke wannan ya kawo wannan wal qadiru la yujizuhu shay'un wanda yake mai iko ko ba wani abin da zai gaji da shi walau nazzalna alayka nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru laqala alladhina kafaru in hadha إلا سحر مبين su dinnan da suke cewa a sako ba man da littafi ya tura zila alaina kitaban ina sama'i na ƙara'u ba za mu ba da gaskiya da kai ba sai ka kawo mana littafi daga sama haka kafirai suke faɗo suke faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to aka ce ya rasulullah da a ce za a saukar ma da littafin daga sama abin rubutawa a takarda cewa gashi a gaban ku an saukar da littafin nan daga sama ku ɗauka ku karanta kekin tsafi a takardu rakin takardu kamar tara huhu irin yadda suke nema autar kafin sama'i walan nomina luruki yi ka ta tuna zila alaina kitaban na ƙara'u wato wannan walau na zalnatin shuru'un haɗuwa ne fi bayani jihar turin a cikin bayanin ƙaruwar kafircin wata siliyatan lahu wannan kuma ba da haƙuri ne ga manzo ko wata siliyatun lahu ba da haƙuri ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala adami imanihim bisa rashin imanin wannan radi ne ga fadin na rubnul haris da ablan abi umayya da na falibin huwailidin da suka ce lan nomina luruke yaka wato aka rasu sabai ba za mu ba da gaskiya da kai manzo bane sai fa in zaka hau sama wadan nomina lokaci ya ka amma ka wadin mu ba mu yadda ba duk da haka a ta da zula alai na kitaban na karau sai ko in ka sako mana da littafi da za mu iya karantawa in ya so kuma ka zo da mala'iku hudu tare da wannan littafin da za su shaida da cewa kai ne gaskiya ne to sannan ne wai za su ba da gaskiya to da ce za a sauka ma da littafin a takarda kamar ka tara irin yadda suka nema fa lama su su taɓa littafin da aidiyim da hannayensu ablagu min ayinu wannan ya fi isa matuƙa daga ce su gan shi ya nau amfani shi dan ya kore kokonto abinda ka gani ka iya cewa ko dabo aka yi ma amma ka taɓa gashi ma ka ne to da kana lazina kafaru da duk da haka wayannan da suke kafirai ba maganar da za a ji ta fito daga bakin su sai ko su ce in haza wai wannan abin da aka zo da shi din ba wani abu bane illa sihiru sai ko tsafi ne mu bi wanda yake a fili ta'annuta dan taurin kai wa'ina da taurin kai a wajen kafirci wato don taurin kai wato shi dai kirdasin akwai lugogi a ciki wato a nan dai kira'a sar'iya duk ta gama akan cewa da kasarar ɗafi ne kirdasin amma ba ƙur'ani ba ya halatta a ce karɗasin ko ƙurɗasin kuma akan ce karɗasu akan ce kuma kirɗasu shi yasa ya zama lugogi guda biyar kenan a cikin kirdasu din nan ko kirdasu yadda yazo kenan a kirawoyin nan a kira'a sar'iyya gaba daya kirdasin aka ci ko kuma a ce kardasu ko kurdasu ko kardasu ko kirdasu to shine takardar dai da yake ake rubutu a kai duk abin da ake yin rubutu a kansa ma ba sai lalle takarda ba a iya kiransa kirdasu shi yasa muhashi yake cewa da mufassir ya fassara shi da raƙo wato takarda ko a ce rako ko reko amma a ce rako din aka ce ya fi fasaha tafsiri ne bil ahas dan kirdasu ya hada duk abin da ake rubutu a kansa ko da ba takarda ba to mun tashi wa kalu laula nuzul ibn jalaluddin al-mahali a jalaluddin al-mahali malami ne babba da aka yi wanda yake shafi'i ya fi karfi a nahawu amma tare da haka masani ne na hadisi yana da ilimin hadisi kuma ya fi karfi a fikihu ya fi karfi a fikihu kuma yana da ilimin hadisi gwargwado sannan kuma malamin tafsiri ne malami ne na usulul fiqh yayi sharhohi da yawa na littattafan usulul fiqh kamar sharhin waraqatu da yawa waraqatu ta imam al-haramain sharhi yawa ma jam'ul jawami sharhi wanda wannan sharhin nasa yana daga manyan sharhohi na jam'ul jawami jam'ul jawami wani littafi ne na usulul fiqh wanda wasu suke ganin ma gaba daya a littattafan usulul fiqh kamar ai ba kamar sa han shine kan gaba a littattafan usulul fiqh dan ne shi tajuddin sulki yana cewa ya hada shi ne daga littattafai 100 wajen littattafai 100 ya hada yi to kuma shi jalaluddin al-mahali yana cikin wanda suka yi masa sharhi sharhin nasa ba sai zama kamar ya fi da sauran mashuhura to kuma iya wafati hijira ta 864 864 iya wafati yana dan shekaru shekaru saba'in da wani abu yayin ya haura saba'in amma bai kai saba'in da biyar ba san da yawa fati malamin shi suyudi ne san da yawa fati shi jalaluddin suyudi yana ɗan shekara goma sha biyar jalaluddin suyudi yana ɗan shekara goma sha biyar san da shi yawa fati
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون kafirai da suka ci gaba da cewa don nuna taurin kansu da kin yadda su da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi laula unzila alaihi malak me ya hada halla unzila alaihi ai ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama malak me zai hana a saukar da mala'ika ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yusajjiquhu da zai gaskata shi da abin da ya faɗa wato ya ce gaskiya ne haka abin yake me zai hana ya samu wannan manzon da duk abin da ya faɗa manzon nan zai ce gaskiya ne wala wanzan na malakan ubangiji ya ce ai abin bayan da suke zato bane da a ce za a saukar da mala'ika kama ka tarahu kamar irin yadda su suka nema falam yuminu suka ki ba da gaskiya tare da saukar da mala'ikan lakul yaram da a nan take an yi ta an gama a nan take da an yi ta an gama bi halakin da halakar da su da ba inda zan suna cewa ba su yadda ba da wani abu da aka faɗa musu to nan take mala'ika zai halakar da su ba ba magana a saurara musu shi yasa ashe saukar da mala'ikan sai zamo azaba ce babba gare domin ko ba da za a yi su musun abin da ya faɗa su tsira suna musu abu ɗaya tak an halaka su kuma idan da mala'ikan ne za su iya karba daga gare shi ɗaya za su iya karba ba daga gare shi yadda za a faɗa nan gaba da su mala'ikan ba sanin ba za a saurara musu ba yun haluna ba za a saurara musu ba da taubatin da su tuba أو معذرته هو أنزلي كعادة الله في من قبله kamar yadda al'adar Allah ta gudana tsarin Allah ya kamata a cikin al'ummar da suka gabace su min ihlakin inda wujudi mukutara hayyin daga halakar da su idan an samar da abin da suka nema da sun ce ga abin da ke bukata aka samar da wannan abin ba su imani ba to ko nan take ake halakar da su shi yasa su zalimi mu matakar da ba su imani ba shi yasa su wayannan in an samu ya kawo abin da suka nema ni'ima ce babba aka yi musu ni'ima ce babba aka yi musu bayan da suke ɗauka ba ne cewa a ko dan manzo sallallahu alaihi wasallam ba da dojan Allah bane walau ja'alnahu walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisu walau ja'alnahu ayyul munzala ilaihim malakan da mun sanya wanda aka saukar zuwa gare su mala'ika da a ce mala'an saukar musu da mala'ika irin yadda suke nema da ja Allah ai malaka rajula da mun sanya shi ya zama mutum ai ala surati ya zama ya bayyana gare su bisa surarsa rajul wannan rabi ne li qaulihim ya fadin su Allah kana rasuluna min al malaikati la min al bashar rajul li qaulihim ba li qaulihi bane da gyara a wajen rabi ne ga fadin su cewa me ya hana wannan zan su ya zama daga mala'iku ba mutum ba me yasa za a kawo musu mala'ikan mutum ba mala'ika ba aka ce to ai dole ko da ma mala'ikan ne aka aiko shi sai ya bayyana gare ku da surar mutane domin a kan nan ne za ku iya karba daga gare shi idan ya bayyana gare ku da sura ta mala'iku ai ba zai yi ba mutum ya iya karba daga mala'ika in ba wanda Allah ya bashi iko akan haka ba karba daga mala'ika sai baiwa ta Allah in ana so mala'ika ya faɗi magana kowa ba iya ganewa ko ya iya karba daga gare shi sai ya bayyana sai mala'ikan ya bayyana da suran mutane kamar yadda yake ya zo a hadisai kamar hadisin da muslim ya rawaito na cewa wani bawan Allah ya fita dan ya ziyarci wani dan uwa nasa a wani gari sai Allah ya aiko mala'ika ya tare shi a hanyar garin ya tambaye shi bawan Allah ina za ka gari kaza me za ka yi za ka ziyarci wani dan uwa na ne me dalilin ziyartarsa ce zan zance shi ne dan Allah yace to Allah ne ya aiko in tambaye ka dan Allah ne za ka zance shi ba dan wani abu ba yace dan Allah ne zan zance shi ba dan wani abu yace to Allah ne yace in shaida ma ya gafarta ma ya so ka kamar yadda ka so wannan domin sa a to irin wannan kaga sai da shi mala'ikan ya bayyana gare shi da turan mutane sannan ne ya iya karba daga gare shi amma ba haka ba ba za ta yi ba mutum ya iya karba daga mala'ika alhali mala'ikan yana kan surarsa in la quwwata lil bashari dan ba iko ga mutum ala ru'yatil malaki bisa ganin mala'ika wanda zalika yafi kana yatil anbiya wanda ne sa mala'ika kan zo wa annabawa ala suratul rajul ta kan suran mutum ba wanda ya taba ganin mala'ika a bisa surarsa ta asali a cikin mutane illa rasulullahi sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ya gan shi har sau biyu bisa surarsa na farko marra ta farko a duniya marratan marra ta farko a duniya nan ga kogon hira ɗaya marra kuma a sama nan ga sidratul muntaha wala kan za'ahun nazratul nura inda sidratul muntaha daren da aka isra'i da shi daren da aka tafi da shi sama to wala labasna alai wa anzalnahu walau anzalnahu da a ce mun saukar da shi walau akwai lau wannan nusa ya dauke lau din ko a gyara walau anzalnahu da a ce mun saukar da shi wajen Allah da julan ko mun sanya shi mutum lalabasna alaihi da mun rikitar da su shabbaha na alai mun rikitar da su ma suna irin rikicin da suke son su kawo ala amsin ga kawunan su da an yi kono idan mala'ikan ya zo musu kuma da suran mutane sai su zo suna cewa ma za ila basharun mislukum ai wannan ba wani bane mutum ne kamar ku da sai su ce ai mutum ne kamar ku wala kad wala ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون wala kad tuzi'a hakika an yi izgili bil muslimin qablika da manzannin da suka gabace ka an yi izgili da manzanni da yawa da suka gabace ka ya rasulullah ba kai bane farkon manzo da ya zo ya game da izgilanci daga jama'arsa fala ta hazarci yasa kakka bakin ciki wasu da hakuri ala azab kusa cutar da kafirai suke ma bayan Allah ka ka sharaf ba maka wa Allah zai yi ma sharri kuma wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala ko da wanda yake ba manzon ba ba annabin ba amma yake zai tafi musu tsarin annabawa matakar yake zai tafi musu tsarin annabawa to shi ma sai an gama shi da wanda za ta taimaka izina in ka mutum ya zauna da mutane lafiya kowa yana haba-haba da shi ba wani ware a ciki to lalle karshen ta akwai magana amma yadda annabawa suka yi din nan to haka ma duk wanda ya tafi a tsarin annabawa karshen ta sai ya gamu da wanda zai ringa masa izini yana ibn qayyim ne yake faɗa a tafsirin suratul suratul nas cewa idan shaidan ya kokari ya kokari ya ga ya bada mutum ya raba shi da imani ma gaba daya ya zama ba mummune ba bai zama bai nasara ba to sai kullo masa ta fuskar kawo abubuwa da yawa ya ringa dinga nasu addini wanda ba lalle suna cikin addini ba ba su da hujja addini in ya nasara a sannan to shi kenan sai a zauna lafiya da shi sai ya zauna lafiya da shi dan ya zauna lafiya da mutane eh bai haka ba bai da shaidan ba a wannan bangaren to sai shaidan kuma ya tashi tsaye bisa cewa to ko dai bai abin da yake ya fita daga addini ba amma ya ringa kuma abin da yake saban Allah ne mai to yana nan ma dai bai samu ba to kuma sai ya koma yana zuga shi ta fuskar cewa ai ka gane yau in ba kai ba wa yake tsayawa irin wannan lamarin Allah kai kan ko ina ka kai to idan mutum ya fara hanyar cewa eh lalle ko ya kai din shi kenan kuma anan shaidan ya gama shi to idan anan ma dai ya tsaya tsayin da kayan yaki da shaidan cewa haba ya za ka zo kana zuga ni na kai yaushe na kai yaushe na kai to kuma sai shaidan ya koma ya ta zuga wasu bayan Allah su tayin masa da zagi da gaba da cewa duk abin da yake ma ko ba dan Allah bane ko kaza da kaza ne dan ya gaje ya ja hankalinsa to da zarar ya tsaya ya ce bara ya saurare su bara ya ba su amsa ya nuna musu shi na Allah ne shi kenan shedan ya sami yadda yake so ya haddasa fitina amma in ya kauda kai daga gare su to shine fa shedan an gama da shi ta ko ina yasa bayan da za a ce mutum ya tsaya lamarin Allah amma a ce ya kai shi yasa Jalaluddin Suyudi yake faɗa a baitocinsa wallahi law sahiba al-insanu jibrila lakinna la wato la budda lin-nasi min qalin wa min qila tallahi law sahiba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qalin wa min qila قد قيل في الله أقوال مؤددة توسى إذا قرئ القرآن تنزيلا قد قيل إن له ابنا وصاحبة زور إليه وتبديلا وتعديلا هذا مقاله في الله ربهم فكيف فينا إذا ما قيل ما قيل yace wallahi da a ce mutum dan zama wasa na Allah mala'ika jibril ne yake saukowa wajen gari mala'ika jibril a sai manzan ne yake saukowa sai wanda suka isa to amma a ce mutum ya tsaya ya tsaya ya zama na Allah har mala'ika jibril nan yana saukowa dan ya gaishe shi to mutane ba za su rasa ta cewa ba ba za su rasa ta cewa ba sai sun samu wata magana da za su faɗa dan karewa a kyale ta mutum ga Allah masu subhanahu wata'ala ya kubuta daga bakin mutane akwai wanda suka ce ai yana da da akwai wanda suka ce yana da mace akwai wanda suka ce kaza akwai wanda suka ce kaza ina inna la faqirun wa nahnu aghniya da akwai wannan tun da Allah ma da yayi su bai kubuta ba daga bakin su to wannan tana mu mutane kamar su mallan tana mu mutane kamar su ashe dan sun faɗi wani abu game da mu ai abin da yake ya kamace mu mu shiru mu toshe kunnan mu kan mu ji yake faɗa cewa bayan Allah da suke managarta don sun ji ana faɗar maganganu game da su ai haƙƙin su kawai su kauce kar su tsaya ma sauraro to tun daga annabawa ma an faɗa musu bi ta sai su nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kunshi ba da haƙuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa haka bil ladina sayyi'u min sai ma kanu bihi yaftarun abin da suke irgil